هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقي ألا زالت إلى الأولارين وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن العلوم المكتوم وخاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الباسي ورضي الله تعالى عن دوس الأدواسي قرب الأغلابي فريد دهري على الإملاكي صاحب الشريعة والحقيقة شيخنا ومربينا وقائدنا إلى الله أبو إسحاق على الناس ورضي الله تعالى عن شيخ ومربي وقائدي إلى الله شيخ إبراهيم وسدد الله أسأل السداد يا رسول الله أن يهدينا نهدي الرشاد أئمة بجاه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته limamin gari da kuma malamai da kuma wanda muke tare da su da 'ya'yanmu da kanni ga baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah wannan mazauni za mu tattauna akan abin da shafi manzo Allah to ga yara a galis a galis a galis a galis su zauna su shi lukot ai walaula rasulullahi ai da ba dan manzo Allah ba da yanzu wasu sun yi bacci a gida ba gane sun zo hadarar manzo Allah a ni yanzu kusa ma maulidi na da su zan yi ba da ku ba zan yi magana ne da su su san waye annabi sallallahu alaihi wasallam ko dan wa yara musu da manzo Allah ku ce sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah kun san annabi to annabi muhammadu shi kadai ne wanda babu wanda ya kai shi kyau manzo Allah ba wanda ya kai shi kyau idan manzo Allah yana da gumi a jikinsa to za ka ga gumin yana fita a jikin manzon Allah kamar diamond kamar lu'u-lu'u manzo Allah yana da kanshi in ya wuce wannan hanya to tun da safe har yamma hanyar da ta dinga kanshi kuma ba turare ya sa ba haka Allah ya yi shi manzana sallallahu alaihi wasallama kuda baya sauka a jikinsa manzana kuda baya sauka a jikinsa sannan kuma manzana sallallahu alaihi wasallama in ya bude hakoransa da daddare daga can nesa ya kana haske na fitowa daga bakinsa haka manzan Allah yake ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana da can fuska wato fuskarsa yana da shaci haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ganin gabansa da bayansa lokaci daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba baya waiwaye haka ya waiwaye wa bayansa a duk abin da yake bayansa yana ganin sa kamar yadda yake ganin gabansa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya tsallake rami kowane guri zai tafi yana tafiya daidai kuma zai ebo ruwa a rijiya maza Allah baya sa igiya sai da ruwan ya taso daga ƙasar rudafin komin rijiyar zurfinta maza Allah ya ebi abin da yake so ruwan ya koma daidai maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana da kyan ɗabi'a mai kyau domin duk abokanan duk wanda suke tare da maza Allah kowa yana zama da manzo Allah ne kamar kowa daidai yake kowa yana ganin shi fi kusanci da manzo Allah saboda irin kyawun ɗabi'a kuma manzo Allah baya son ƙarya baya son makaryaci baya son ƙarya manzo Allah baya son ƙarya kuma baya son makaryaci saboda makaryaci baya zama kusa da manzon Allah makaryaci yana shiga wani irin hali mara kyau kuma manzo Allah yana son mai gaskiya a cikin dukkan lamarinsa don mutumin da yake da gaskiya manzo Allah yana jin shi kusa da shi in ya zo kusa da kai in ya shafe ka in manzo Allah ya zo ya aike ki yanzu ki tashi ki tafi can in ya taba ki haka in kina tafiya da ki haske ba wanda zai ga ba za ki ga duhu ba ba sai kin nemi fitila ba balle ki ce kina son a baki wani abu da za ki daina jin tsoro manzo Allah in ya aiki mutum in ya aiki mutum haka misali kamar zaki zai tsare hanya ko maciji ko wani abu to in annabi ne ya aike ka to zakin ba zai iya tsare ka ba kura ba ta iya tsare ka ba saboda ta san wanda aka turo shi annabi muhammad ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa wani sunan shi safinatu maulahu safinatu maulahu manzon Allah ya aike shi da ya aike shi yana cikin jirgin ruwa sai jirgin ruwan ya fashe gida biyu mutane suka halaka sai shi safina yana tafiya a kan ruwa sai ya zo ya ga wani jirgi sai ga zaki zakin yana zaune a bakin ruwa yana jin yunwa irin ga mutum ya zo shi kuma yana jin yunwa kaga an samu abinci kenan ko to shi kenan yana zuwa zakin ya kansa sai ce ni manzon Allah ne ya aiko ni ni rasulu rasulullahi manzon Allah ne ya aiko ni to cewa shi manzon Allah ne ya aiko shi manzon Allah daga cewa ya ce manzon Allah ne ya aike shi kuma zakin sai ya tashi sai ya bi hanya ya dinga buɗe masa hanya sai da ya raka shi bakin hanya sai da ya je duk wurin da zai je wannan shi ne manzo Allah saboda haka babu abin da ya kai manzo Allah babu abin da ya kai manzon Allah wajen kyau babu abin da ya kai manzon Allah wajen kyauta babu harshen da yake da gaskiya kan manzo Allah duk wanda ya so manzon Allah to zai shiga aljanna direct duk wanda yake son annabi zai shiga aljanna ba a son annabi a shiga wuta ba a yin haka duk wanda kaga ya shiga wuta ba ya son annabi ne duk dan wuta to makiyin annabi ne amma wanda yake son annabi ba zai shiga wuta ba kuma duk abin da yake so Allah zai mishi domin a duniya nan manzala sallallahu alaihi wasallama annabi shi kadai ne daga duniya yake zuwa lahira ya je yawo ya dawo shi kadai ne domin wata rana manzala sallallahu alaihi wasallama yake cewa na shiga aljanna jiya da daddare sai na ga wani gida mai kyau sai na tambaya wannan gidan waye sai aka ce gidan wani balarabe ne ba ƙuraishi a ce ta cikin ƙuraishawan wa sunansa sai aka ce sunansa umar bin khattabi sai ce sai so ya je ya leƙa gidan ya gani sai ya tuna umar yana da kishi baya son a ga iyalansa na gida sai dawo washe gari sai ya faɗa wa manzon Allah haka manzon Allah sai ya gaya masa haka sai umar yake cewa ya rasulullahi ko ina kishi ai ba zan yi kishi a kanka ba wata rana manzon Allah yana sallah sai miƙa hannu haka da ya da sallah sai sabai suka ce sai ce kun gana miƙa hannu suka ce ya ce na ga an turo mun abinci ne irin na aljanna sunansa tufaha shi ne na miƙa hannu dadan tsinko ɗaya in ba ku ci sai na tuna in na tsinko yanzu na fara ba ku kuka ci to dadin su zai shagalantar da ku to maimakon haka kar in ba ku a duniya sai na bari wannan daga aljanna manzo Allah yana duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin tafiya sai ga wani kabari guda biyu kabarin guda biyu yana tsaye manzo Allah yana kallon lahira yana duniya yana kallon lahira yana duniya sai ce wanda yake cikin wannan kabari yanzu ana masa azaba amma ba akan wani abu ake masa azaba ba sai saboda in yayi fitsari baya tsarki in ya yi fitsari baya tsarki kuma yana zuwa ya faɗi ƙarya a wajen waɗansu mutane ya ce wani ya yi kaza kuma bai yi ba sai manzo Allah ya ce to ana masa azaba yanzu akan wannan sai manzo Allah ya ciro ganyen dabino wato tankan dabino kenan sai ya ajiye akan kabarin sai ya ce kafin wannan tankan dabinon ya bushe za a sassauta musu yin azaban da ake musu a kabari za a ɗauke musu manzo Allah idan ana maka azaba a kabari in ya cewa Allah ya Allah ya barka to Allah zai barka in dai ana ma mutum azaba a kabari in manzo Allah ya ce Allah bar shi to Allah zai bar mutum an yafe mishi kenan gaba ki daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da abubuwa na mamaki wanda ya sa ake son ka so manzon Allah ka san manzon Allah daga ciki kun ga akuya tana magana to akuya ta yi magana saboda manzan Allah akuya ta yi magana saboda manzan Allah kura ta yi magana saboda manzan Allah damo kun san damo to damo shi ma ya yi magana saboda manzan Allah wata rana wani ba kauye ya kamo damo daga daji an fi samun damo a gonan a gonan wake haka ne ko to to shi kuma da ya kamo sai zo da shi wajen manzo Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa wannan mai ke hannunka sai ta ba zan yi imani da kai ba sai wannan damon ya tabbata min cewa kai annabi ne sai manzo Allah ya ce kai damo sai damo ya ce labbaika ya rasulullahi sai ya ce ni waye sai ya ce kai ne annabin Allah damo ne ke faɗa wa manzo Allah kai ne annabin Allah wanda Allah bai yi wani kaman ka ba kun ji damu yayi magana to shikenan akwai kura akwai barewa barewa an kama ta a tarko da aka kama ta a tarko sai aka zo za a wuce da ita wajen manzo Allah sai uwar tana kuka ta ce ya rasulullahi ka kwace ni a hannun wannan mutum domin ina da 'ya'yana guda biyu a cikin wancan dutsen lokacin da zan shayar da su mama ya yi kuma zan zo ne shayar da su kenan wannan ya kama ni sai manzo Allah ya kira mai mai wanda wanda ya kama wayannan barewa sai ce kai ga barewa ta nemi ka sake ta tana da 'ya'ya can da ta je ta shayar da su ta dawo wajen ka sai ce ya rasulullahi to in ta je ta shayar da su bata dawo ba fa sai manzo Allah ya ce idan kika je kika shayar da ƴaƴan naki baki dawo ba fa sai ta ce ranar lahira Allah ya mata azaba irin na masu gadin amanan shiga ƙasa da ƙasa sai ce to ki je na baki shine a ashar da aka da ta tafi ta je ta shayar da su sai ta dawo sai ta ce wa manzo Allah ya rasulullahi gani na dawo sai manzo Allah ya ce to kai bawan Allah ga ta ta dawo sai ya ce a ya rasulullahi to na bar ta saboda zatin Allah ya sake ta wata rana kun san akwai wani abu ana kiran shi rakumi wani abu mai tsayi to shi ma ya yi magana wa manzon Allah manzo Allah ya zo zai wuce wani rakumi yana kwance sai ce ya rasulullahi ina kai karan mai gidana mugu ne yana duka na yana dora min kaya mai nauyi kuma baya bani abinci da yawa sai manzo Allah ya tsaya sai ce a kira wane ne mai wannan ragumin sai mai ragumin ya zo mai ragumin yana zuwa sai ce kai ne da wannan ragumin ya ce eh ni ne ya rasulullahi sai ce to yanzu na ragumin ya bani labari kana bashi wahala kana dukansa kana dora masa kaya da yawa kuma baka ba shi abinci da yawa sai ce ya rasulullahi ina neman afuwa yanzu zan ci gaba da bashi sai ce wa raƙumin kai raƙumin ka yadda sai ce ya rasulullahi mugu ne bayan tafiyan ka zai canza ma'ana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai ga abin da ya faɗa sai ce wallahi ya rasulullahi ba zan saba ba zan ci gaba da yi masa abin da ya dace sai manzo Allah ya ce je ka wata rana akwai wani mutum ya zo da raƙuminsa daga ƙauye yana tafiya sai 'yan gari wayayyu da suka gani sai suka ce da su ɓace wannan raƙumin a hannun wannan mutumin sai suka suka ce masa kai ka ba mu raƙumin mu sai ce raƙumin ku a ina kuka san wannan sai suka ce ai raƙumin su to sai rikici suna son su ɓace shi kuma ya ƙi sai suka je wajen manzo Allah sai manzo Allah ya ce me ya faru sai suka ce ai raƙumin su ne sai shi kuma ya ce a ba raƙumin su bane fa raƙumi na ne sai manzo Allah ya ce to kula ka kai raƙumi manzo Allah sai tambayi raƙumin kai nawa ne ne sai ya ce na wannan ba ƙauyen ne shi ne mai ni amma wa'annan ƙarya suke sai manzo Allah ya ce to ai ku kuma da kuke cewa naku ne to ga kuma raƙumin ya ƙarya ta kwace ba naku ba ne nasa ne sai suka ce to in haka ne to ka ce ya za ka ce ya maka magana sai manzo Allah ya ce kuna son tabbatar ya mun magana ne sai suka ce eh to me kuke so suka ce ka nuna mana wani abu daban sai manzo Allah ya ce to ga bishiya kun san bishiya ko kun san bishiya to sai manzo Allah ya ce kai ka je ka ce wa wancan bishiyan annabi yana kiranta sai ya tashi ya je wajen bishiya sai ya ce wa bishiyan wai ka zo in ji manzon Allah sai bishiyar ta kwanta ta yi dama ta yi hagu ta yi gaba ta yi baya sai ta fita da jijiyoyinta ga baki ɗaya ta taso zuwa wajen manzan Allah kun taba ganin bishiya na tafiya to ta yi saboda isan manzan Allah a wajen Allah tana zuwa wajen manzan Allah sai ta ce assalamu alaika ya rasulullah ta gaya wa manzan Allah duk suna ji sai suka sai manzo Allah ya ce to kun ji suka ce eh to yanzu ya me kuke so sai suka ce ka ce bishiyar ta koma sai ya ce to kai kai kai ka ce masa bishiyar ta koma ya ce manzo Allah ya ce ki koma sai bishiyar ta juya ta koma tana tafiya kowa yana kallon ta kamar tafiyar mutum tana tafiya tana tafiya da je ta kafu a gurin da take amma kuma babu alaman ta taɓuwa an taɓa cire ta wannan shine annabi muhammad kun san akwai wanda yake da irin yin haka babu sai annabi muhammad to annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wata rana ya samu wani wanda ake kiransa ikramata bin abi jahal yana bakin ruwa yana zaune sai taba shi sai waiwaya sai ce ikira mata ne kake a nan sai ce manzo Allah ba ruwa na da kai sai ce a ba ba ruwa na da kai ba me kake a nan sai ce ni fa ba zan yarda da kai ba sai ka nuna mun dutsen da ke tsallaken rafin nan ya taso ya bi kan ruwa ba tare da ya nitse ba ya zo wajen ka in ya zo wajen ka zan yarda da kai sai manzo Allah ya ce shikenan ya ce eh shikenan sai ce wa dutsen ishara kawai ya yi wa dutsen sai dutsen ya tashi tar tar tar ya bi kan ruwa kun taɓa ganin dutse na tafiya a kan ruwa bai nitse ba to sai manzan Allah ya zo wajen manzan Allah kuma ya ce wa manzan Allah assalamu alaika ya rasulallah wannan shine dalilin da ikramata dan abu jahal ya musulunta wannan kun gane matsayin manzo Allah ya yi daidai da na wani banda annabi babu mai wannan duka cikin halittar Allah banda annabi babu mai wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wani irin abu kuma akwai wani ya zo wajensa kun ji wannan irin abubuwa na dabba ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wani wanda ya zo wajensa sai ya ce ya rasulullahi gidana ba abinci sai ya bashi abinci kamar mudu daya mudu daya na shinkafa kun san shinkafa ko kun san mudu daya to sai da yi wata guda da shi da matarsa yana ci bai kare ba zai yi mudu daya kwana nawa ake cinye mudu daya gida to kwana to sai ga shi nan yayi wata daya kullum yana ci kullum yana ci bai kare ba yana ci bai kare ba yana ci bai kare ba sai wata ran sai ya ce bari ya auna ya ga sauran mudun sai ya dawo wajen manzo Allah sai ce ya rasulullahi tun da ka bani wannan abincin ci nake yi kullum ya rasulullahi amma yau na auna sai manzo Allah ya ce ba dan ka auna ba har ka mutu ba za ka iya cinyewa ba har ka mutu ba za ka iya cinyewa ba ya ishe ka kenan to wata rana manzala sallallahu alaihi wasallama ya tafi yakin handaku akwai wani yaki ana kiransa yakin handaku to a lokacin manzala sallallahu alaihi wasallama bai ci abinci ba saboda yunwa sai ya daura dutse a cikinsa saboda nauyin dutse kar ya sa shi ya shagala yana tonon rami sai wani daga cikin sabai sunan shi jarir bin abdullahi sai ga cikin manzon Allah da dutse sai je gida sai tambayi matansa me ke cikin gidan nan na abinci sai ta ce ba wani sauran abinci bai wuce shinkafa tafin hannu ɗaya ba tafin hannu ɗaya na shinkafa wato sha'ir na ba ku daidai fahimtar ku da shi bai wuce shinkafa tafin hannu ɗaya ba sai ce to ki dafa a cikin gida akwai kusan akwai irin yar akuya nan na gida wanda aka saba da ita ko wanda ba babba ba ita kuma ba yar misali ba haka ne ko to shi kenan irin wannan sai ya zamo sai ita a gida sai ya kama sai ya yanka da ya yanka sai ya sa aka yi ya sa matarsa ta yi miya sai aka sa wannan shinkafan a yi masa da shi sai ya zo samu manzan Allah sai ce ya rasulallahi a gidana akwai abinci ba yawa ko za ka zo kai da ɗan mutane ka ɗan kuci sai manzan Allah ya ce a yi shela duk mutanen nan ba mu kai ɗari uku da goma sha uku ba nan gurin ba mu kai ba kamar dukkanmu nan sai manzan Allah ya ce a zo a je gidan a ci shinkafa mudu ɗaya abin tafin hannu ɗaya da akuya guda ɗaya kafin hannu ɗaya mutane nawa ne za su ci mutum ɗaya ne to a hannun manzan Allah saboda albarkan manzan Allah da manzan Allah ya zo ya shiga gidan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ina abincin aka ce gashi sai manzan Allah ya ce a mayar kan wuta aka mayar kan wuta ya ce ina miyan aka ce gashi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa a mayar miyan kan wuta aka mayar miyan kan wuta manzan Allah sai ce mutane goma goma su zo su ɗauka mutane goma shi ya zuba musu mutane goma sai zo su ci su ce sun koshi wasu goma su zo su ci su ce sun koshi sai da mutane ɗari uku da goma sha uku suka ci suka koshi kuma suka bari ba su cinye ba banda annabi akwai wanda zai haka ko saboda haka don wannan muke maulidin manzan Allah ashe manzan Allah yana da daraja ko manzan Allah yana da daraja manzan Allah yana da daraja sosai sosai Allah ya yarda da shi akwai wani yaki da aka je ana kiran yakin yakin jaishi usrati jaishi usrati yakin an tafi ruwa ya kare ba ruwa sai ya zamo akwai wani abu da ke kira rakumi to shi kuma in sha ruwa yana yin sati bai sake shan ruwa ba to a lokacin sai sahabbai manzo Allah sai sa a sauke taguwa a cire abin da ke cikin saboda a samu ruwa sai sai na Umar ya ce ya Rasulullahi tafiyar mu tana da nisa kuma abin hawan mu kenan idan duka baki daya muka soke ya za a yi sai maza Allah ya ce to wa yake da sauran ruwa a hannunsa sai aka ce ga wani sai aka kawo ruwan maza Allah sai ya jika hannunsa ya jika hannu ya jika hannu da ruwan da ya haka sai hannunsa ya zama indararo na ruwa aka dinga ibar ruwa sai da mutanen gabaki ɗaya yakin kowa ya ibi ruwan ya gama ya sha ya ibi guzurin da zai tafi ruwan bai yanke a hannun manzan Allah ba aka ce wa mai sa aka ce wa mai riwaya ku nawa ne lokacin da ku sha wannan ruwan ya ce walau kunna ni ato alfin da mun kai dubu ɗari lakafana da ruwan ya ishe mu wannan annabi kenan sannan wata mata ta ebo ruwa a cikin bokiti manzon Allah ya zo da yaƙi da shi da mutanensa ba ruwa a tafiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce a cewa matan ta ba da aron ruwan amma ba za ta ba mata ruwanta ba ta ba da aron ruwan ruwa a bokiti amma ba za ta ba mata ruwan ba aka kawo ruwan maza na sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ya yi tofi a ruwan sai ce duk sahabban su zo su sha ruwan kowa ya zo ya sha kowa ya zo ya sha sun kai mutane dubu kowa bayan ya sha ya sa dabbobi su zo su sha suka zo suka sha kowa ya gama manzo Allah ya ce kowa ya ibi kuma guziri kowa ya ibi guziri sai ya kira matan ya ce ruwan ki ya ragu ta ce bai ragu ba ya ce to ki tafi Allah miki albarka wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ake nema ana son ka gane ka so annabi saboda babu wanda ya kai annabi a wajen Allah an gane ko ba ku ce sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan kuna son mutum yana son ya san annabi to ana son ka gane irin aikin manzo Allah wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wata wani mutum ya zo ya sami manzo Allah sai ce ya rasulullahi ya ta ta rasu kuma yattawa karama ce tana nan a wancan wadi an binne ta ya rasulullahi ni kuma abin ya dame ni ina son ka dawo da ita duniya kun taba ganin wanda ya mutu ya dawo to manzo Allah ya yi haka sai ya ce wa sunanta sai ya ce sunanta wanci sai manzon Allah ya ce ya fulanatun misali a ce sunanta binta sai ce ya binta tana cikin kabarin sai ta ce labbaika ya rasulullah sai ta taso sai ga ta nan wajen manzon Allah ga uban yana tsaye ga manzon Allah sai ce babanki ne ke neman ki sai ta ce ya rasulullahi ka roƙa min babana ya bani abinda na samu a wajen ubangiji ya fi a dawo da ni duniya bana bukatar duniya a ban ya rasulullahi sai manzala ya gaya mata ya ce wa uban ka haƙura ya ce na haƙura ya ce koma ki koma ga rahamar ubangiji ta koma kabarin ya buɗe ta koma ciki ta shiga kabarin ya haɗe akwai wata mata ta zo da ɗanta daga makka tsohuwa ce da ta zo da ɗanta daga makka tana zuwa da shi madina sai ɗan ya rasu dan yana rasuwa sai ta tayi ta je wajen manzo Allah ta ce ya rasulullahi idan wannan ɗanawa ya rasu ƙuraishawa za su ce alhakin lata da uzani ya kashe shi saboda haka wallahi ba zan yarda ba manzo Allah ya ce to me yake so ta ce ya rasulullahi dan nawa guda ɗaya ni na yi hijira na zo wajen ka saboda Allah ya mutu koma abin dariya sai manzo Allah ya ce a aika a je a cewa yaron an fasa mutuwan ya tashi maza Allah ya tura Anas bin Malikin ya ce muna zaune sai babban ɗan yatsan yaron ya fara karkar karkar kar wancan ma ya ɗauka can sai yaro tashi ya zauna bai mutu ba sai da wannan matan ta mutu tukunna daga baya shi kuma ya mutu ya koma ga Allah wannan shine annabi Muhammadu annabi ya kamata a so shi ya kamata to wannan shi yasa muke son annabi Muhammadu wannan shi yasa muke son annabi Muhammadu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato ainihin yanda yake tafiyar da lamarinsa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wani sunansa Abu Nufail Dusi Abu Nufail Dusi mawaki ne ya zo ga manzo Allah lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai tafi yakin jeshi usratin sai ce ya rasulullahi na yi imani da kai to gari na mutanen dusu sun yarda da ni ni mawaki ne sun yarda da ni sun yarda da ni yarda mai tsanani to amma kuma ba ni da abin da zan yi shigar da su musulunci yaya zan yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki sanda sai ba shi yace ka je duk abin da sandan annabi Musa take yi wannan sandan za ta maka ka je ka nuna musu ka jira su zuwa ga Allah sai ya tashi sai ya koma garinsa da ya tafi garinsa duk wanda ya kira ya hira da su a ɗakinsa in ka tashi za ka tafi kamar garin nan ba wuta kana tsoro sai ya ɗauki sandan in yi maka haka to haske ne har ɗakinka in yi ma wannan haka da sandan haske ne har ɗakinsa in yi wannan sandan haka haske ne har ɗakinsa duk da hasken sai da ya zamo ya zo da mutane sama da saba'in wanda suka shiga musulunci cikin garin madina manzo Allah lokacin da ya shigo da su cikin madina gidajen madina sai da ya zamo kowane gida an je an ajiye bakinsa saboda irin mu'ujiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe manzon Allah abin so ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sami wani jaki sunan jakin ana kiransa ibn shahab ya tsinci jakin ya samu jakin a haibara ne sai jakin suna hira da manzon Allah jaki ba yana hira da manzon Allah ya ce ya rasulullahi asalin mu mu a cikin uwar mu asalin mu mu saba'in ne a mu saba'in din nan kowa a kowanne da aka yi kowanne annabi ya haushi saura ni ne na ƙarshe ni ne ƙarshe a cikin mu gaba ɗaya to ni kuma na ji an ce annabin ƙarshen zamani zai zo to ni kuma sai na zamo ina ta addu'a Allah ya sa ni ne zan zamo na annabin ƙarshen zamani sai Allah ya jefa ni hannun wani mugu daga cikin bai hude kullum ya zo zai hau bayana ni kuma na rantse ba wanda zai hau bayana sai annabin ƙarshen zamani sai in kai masa kafa ya ce na da ku a wajen wannan bayan hudan saboda mugunta ya gashi kuma Allah ya faɗo da ni na koma hannunka ya rasulullahi yana faɗawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce to wa sunanka sai ce sunana ibn shihab sunana ibn shihab sai manzon Allah ya ce a bal ismuka ya afuru sunanka daga yau ya afuru sai ya zauna tare da manzo Allah idan manzo Allah ya zo wajen zaman sa in ya kalli wani guri haka wajen zaman sahabi sahabin bai zo ba to sai jakin ya tashi ya je gidan wannan sahabin da ya yi ta dukan kofa ya yi ta dukan kofa shi kuma sahabin ya san annabi ne yake neman sa sai ta so ya zo wajen manzo Allah to wannan jakin ya kai ya kai muhallin ja manzo Allah ya koma ga Allah jakin yana duniya sai jakin ranar da manzo Allah ya rasu sai dai na ci baya ci baya sha baya ci baya sha saboda tsaban bakin ciki a cikin wannan halin shine sai tashi sai ya shiga ya tafi wani rami ya kashe kansa cewa tun da manzan Allah baya duniya to kuma babu wani wanda zai hau bayana daga yau wannan jaki kenan yake haka da manzan Allah kun san abin da ake kira kututture na dabino kun san kututturen dabino to akwai abin da ake kira kututturen dabino to kututturen dabino manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna akan kututturen dabino da ya zauna akan kututturen dabino duk wa'azin da yake yi akan kututturen dabino yake sai wata rana sai aka tafi Habasha da aka tafi Habasha sai aka ga yanda ake yin abin zama na irin masallacin juma'a wanda ake hudu ba a kai to da aka je aka samu wannan abun zaman na masallaci sai aka zo aka ce za a yi wa manzan Allah to tun da aka zo za a yi wa manzan Allah manzan Allah ba zai zauna ba kenan a kai ya kamata manzan Allah zai canza abun zama to sai ku tutturan dabinon nan yana ta kuka kuka kowa yana jin kukan ku tutturan dabinon har manzan Allah ya zo ya kama shi yana rarrashinsa kamar yadda dan jinjiri ke kuka yana yana shishida yana shishida yana kuka manzo Allah ya ce kai hakuri yace me yake damun ka yace ya rasulullahi kana hawa kai na yanzu za a zo a canza ka daga bari na sai ce to me kake so kana son in dawo da kai duniya ka fara yin yaya a ci gaba da cinka ko kuma kana son in tura ka aljanna waliyan Allah su cika a lahira sai ce ya rasulullahi na zaɓi a kai ni lahira a tada ni a gidan aljanna waliyan Allah su ci sai manzo Allah ya ce je ka aljanna manzo Allah sai ba shi aljanna manzon Allah yana ba da aljanna a duniya wata rana an tafi yakin Uhud da aka tafi yakin Uhud sai aka kashe sayyidina Hamza sai manzo Allah ya ce to a dauki sayyidina Hamza a kai shi gurin da ake biso sunan gurin baki algarqadi in an dauki sayyidina Hamza an yi tafiya sai dutsen Uhud ya biyo mutane in an tsaya sai dutsen ya tsaya in an matsa sai dutsen ya tafi sai manzon Allah ya ce to abin ne sayyidina Hamza a gurin domin dutsen yana son mu ma muna son shi saboda haka ya zamo dan aljanna saboda son manzon Allah dutse ya zamo dan aljanna saboda yana son manzon Allah jaki ya zamo dan aljanna saboda yana son manzo Allah kututturan dabino ya zamo dan aljanna saboda yana son manzo Allah ko kuna son annabi to duk wanda yake son annabi ba zai shiga wuta ba duk wanda yake son annabi ba zai shiga wuta ba saboda haka mu so annabi Muhammadu in ka je an faɗi sunan manzo Allah kai salati wa annabi saboda duk wanda ya salati wa annabi ya samu duk abin da yake bukata manzon Allah ya zauna ya ba wa sayyidina Abubakar kyautar aljanna kyauta Allah ya ce ya zartar ya ba wa Umaru kyautar aljanna Allah ya ce ya zartar ya ba wa Umaru Usman kyautar aljanna Allah ya ce ya zartar ya ba wa Aliyu Allah ya ce ya zartar ya ba wa Sa'ad Allah ya ce ya zartar ya ba wa Sa'idu Allah ya ce ya zartar ya ba wa Abdurrahman bin Auf da Talha da Abu Bayda bin Jarrah duk Allah ya ce ya zartar wata rana sai manzo Allah ya ce to abu dan ba abu ko abun mamaki Allah ya bani a cikin al'ummata akwai mutum daya akwai mutane dubu saba'in za su shiga aljanna babu hisabi babu komi ko tambayan su ba za a yi ba in suka zo ko za a buɗe musu ne a ce ku wuce a cikin al'ummata sai wani sunansa ukasha ta gina mahasani sai ce ya rasulallahi ka sa ni a cikinsu sai ce kai ma kana cikinsu a wani riwayar kowane mutum ɗaya daga cikinsu zai shigar da mutane dubu saba'in aljanna babu misali babu hukuma to wannan shi uka shakar nan akwai abin da ya faru wata rana mazala ya ce ni na duk wanda na masa wani abu a cikin to ya yi magana don arama masa sai ya ce masa ya rasulallahi ka da ke ni ya ce na da ke ka ya ce eh ka da ke ni sai ya ce to zo ka rama sai ya ce to rama wanda zan yi ba zan iya ramawa ya rasulullahi sai ce da bulalan da ka tafi yakin hunaini da shi ka buge ni sai ce to shi kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa a je a dauko bulalan da aka dake shi da shi da ya zo sai ya ce na ukasha ukasha ce gani ya ce to zo karama sai ce ya rasulullahi lokacin da ka dake ni ba riga a jikina kai ma sai ka cire riganka sabai suka ce kai ba ka da hankali ne ku kashe tu za ka daki manzan Allah ka zo ka rama a kaina sai ce ka mun laifi ne ni wanda ya mun laifi a kan zan rama bugan ta wanda ya mun laifi bai mun laifi ba sai sai da Fatima ta fito ta zo ta ce ni ka san yar manzan Allah ce to ka rama a kaina ya ce ai ni baki mun laifi ba wanda ya mun laifi a kan zan rama manzan Allah ne ya ce ba wa manzan Allah manzan Allah ya bashi bulala ya ce ya rasulullahi ka doyi ya yi kwiɗin riganka in yi maka bulalan nima a nan kada ke ne sai manzan Allah ya ɗaga rigansa sai ya yi rungumi jikin manzan Allah da ya rungumi jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce manzan Allah so nake jikina ya taba jikinka sai manzan Allah ya ce duk wanda yake son ya ga ɗan aljanna ya zo ya ga wannan domin wanda jikinsa ya taba fatan jikinmu ba shi ba shiga wuta ba shi ba shiga wuta wannan shine wanda ake kira ukasha ta bin mahasani sannan akwai maliku bin sinani maliku bin sinani shi kuma lokacin a uhudu an jefi manzan Allah kwalkwalan kansa akwai wani hula na karfe ana ce masa kwalkwala shi ya soki manzan Allah a ka to shi kuma sai ya zo ya kama kwalkwalan da haƙorinsa sai ce sai jinin da yake jikin kan manzan Allah sai ya tsotse da ya tsotse sai ya ce manzo Allah sai ce masa to ka zubar da jinin mana sai ce ya rasulullahi ai jinin ka ba a tofarwa sai ya haɗe sai sake tsotsan jinin jikin manzon Allah sai ce tofar mana sai ce dan muka amujju ya rasulullahi yace jinin ka a tsotse a tofar yace ina sai ya haɗe sai manzon Allah ya ce man yuridu an yara shaban min ahli jannati falyanzur ila hadha wanda yake son ya ga samarin dan aljanna ya zo ya kalli wannan sunansa Malik bin Sinan shi kuma asalinsa Haddadi ne abin da ke kira mun san masu wasa wuka yawa masu yin garma da fatanya sunansu makera ko to shi makeri ne yana dukan karfe hannunsa sai da ya zamo kasan mai dukan karfe hannunsa yana yin wani karfi ko to sai da hannunsa ya tsatsage wata rana yana cikin kasuwa sai ya ga manzo Allah yana ganin manzo Allah sai ya doza manzo Allah ya gudu shi ma lokacin da sirani sai manzo Allah ya ce na ga kamar na ga maliku bin sinani zai ce kwarai da gaske sai da ya koma gida sai aka ce maliku bin sinani manzo Allah yana neman ka da ya zo wajen manzo Allah ya ce ya rasulullahi hannuna yayi kanta ya tsatsage ina jin kunyan mika maka hannu sai ya ce mu ga hannun sai suka haɗa hannu da manzon Allah to hannunsa sai da ya zamo ya fi ya fi mai zan ce auduga laushi gashi yana fasa yana yana aikin karfin amma hannunsa ya fi ya fi auduga laushi saboda manzon Allah ya shafa hannu wannan shine manzon Allah ashe ya kamata mu so annabi ko akwai wanda yake annabi babu wanda yake manzon Allah babu abin da yake manzon Allah babu abin da yake manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya fita yana tafiya a hanya sai yana cikin tafiya a kan hanya a irin ɗabi'a tasa yana da makarimul ahlak in ya ga dattijo yana girmama shi in ya ga dattijo ko dattijuwa yana girmama ta ko namiji ko mace sai ya gama da wata tsohuwa ta ɗauko kaya sai ya ce tsohuwar ta bashi kayan shi ya ɗauka sai ta ce har yanzu ana samun ƴaƴa irin ku masu albarka har yanzu ana samun ƴaƴa irin ku masu albarka amma na yi mamaki ni kuwa ban yi tsammanin za a samu wannan ba shikenan sai ta ce to bari baka labari akwai wani mutum ya bayyana a nan garin wai sunan shi muhammad wai ya ce shi annabi ne kar ka yadda ka bi shi nasiha take maka saboda ta ji daɗi an karɓe mata kaya kar ka yadda ka bi shi kuma kar ka gaskata shi sai ce awa ta alladhi man ana ya amatullah baiwar Allah kin san ko ni waye sai ta ce man anta kai waye sai ce ana muhammadu ni ne muhammadu ta ce kai ne muhammadu ya ce ana ana kai ne da ana ana ta ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah me yasa yayi haka kyakkyawan ɗabi'a to idan ka ga babba da kaya ko ka gan shi da wani abu in za ka iya ka karɓe shi shine ɗabi'ar manzan Allah ka karɓe shi shine ɗabi'ar manzan Allah kar ka gan shi ka kauce in ka kauce ka kauce wa rahama in ka taimake shi to ka fara koyar ɗabi'a irin ta manzan Allah to ɗabi'ar manzan Allah so ake yi ɗabi'ar manzan Allah shine ɗabi'an Allah abinda manzan Allah ke yi shine ɗabi'an Allah babu mutumin da zai yi ɗabi'a irin ta manzan Allah wuta ta ci shi zuciyar da yake son manzan Allah wuta ba ta taɓa shi duk zuciyar take son manzan Allah wuta ba ta taɓa ba ta taɓa jikin ba ba za ta taba ka ba to ashe kenan in ka ga mutum ya shiga wuta to ya shiga wuta ne dan bai bi abin da manzan Allah ya zo da shi ba amma in mutum ya bi abin da manzan Allah ya zo da shi to ba shi ba shi ga wuta a tsaya a kama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah kyakkyawa ne manzan Allah dogo ne manzan Allah gajere ne kun ji manzan Allah dogo ne manzan Allah gajere ne an taɓa ganin haka a ba ku taɓa ganin mutumin da yake tafiya yake zaune ba ba ku taɓa shiga mota ba kenan ko in mutum ya shiga mota ba a zaune yake ba kuma yana tafiya to shi kenan akwai dogo gajere shi ne manzo Allah shi kadai ne ma wannan sifa shi dogo ne kuma shi gajere ne shi kadai yake da wannan sifa yawa duk dogaye in manzo Allah ya zo wajen su to sai ya fi su tsayi duk gajeru in manzo Allah ya zo wajen su ba sai ya zama zogo zan kalele ba zai dawo gajere kamar su amma kuma ya dara su kun gane to manzo Allah shi ke haka domin manzo Allah yana karuwa yana raguwa yana karuwa yana raguwa yana karuwa yana raguwa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da inuwa ba shi da inuwa sam ba za ka ga inuwa yanzu ba ga inuwan hannuna ba ta maza Allah ba zai yi ba saboda hasken fitilar nan gaba ki daya in ya zo jikinsa sai dai ya mannu kawai amma ba halin yahuda shi saboda shi ne hasken haske maza Allah shi ne hasken haske saboda ka haskensa shi ne hasken gaskiya duk wani haske ko rana tana iban haske ne a jikin maza Allah kun gane ko annabi yusuf yana da kyau ko ba ku taba ji ba tarihi annabi yusuf yana da kyau to amma hasken kyan annabi yusuf manzan allah a cikin sahabansa akwai mutane wanda suke da irin kyan annabi yusuf ba saboda kyan annabi muhammadu babu irinsa ne ga baki daya babu irinsa ko matan aljanna ba su da kyan annabi kun san matan aljanna ana kallon jinin jikinsu yana yawo ana kallon bargon da ke kashinsu yana yawo amma duk da haka ba su kama kafan kyan manzon Allah ba su kama shi yasa manzon Allah yana da kyau yana da kwarjini to kyansa da kwarjininsa ya sa ba halin ka kalle shi balle ka siffanta shi da kyansa da kwarjininsa baya bari in baya yiwa akwai abdullahi bin mas'udin abdullahi bin mas'udin yana da gaske shi takalmin manzan allah shi yake rikewa da takalmin manzan allah da sandan manzan allah shi abin da abdullahi bin mas'udin yake rikewa amma abdullahi bin mas'udin in ya wuce wannan guri da safe to har yanzu za ka ji layin na kan shi wucewarsa kawai ba annabi ba saboda rike takalmin annabi a hannunsa da wanda rike takalmin manzon Allah ya zamo ya yi kanshi har kanshin a iri a layi ana ji to ya ko mai takalmin ya mai takalmin kaga shanu shanu shanu azim shanu manzon Allah ya wuce kowane abu girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bayan haka babu abinda manzon Allah bai sani ba babu abinda manzan Allah bai sani ba duk abinda ka ga manzan Allah ya yi shiru to ya yi shiru ne kawai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗan abubuwa ya ba da albarka kuma albarkar da bi mutum har illa ma sha Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya albarka wa Anas bin Malikin Anas bin Malikin sai da shekara ɗari a duniya. Allah ya masa albarka sai da shekara ɗari a duniya. Kuma bayan ya shekara ɗari sai da ya aifi ɗaya ɗari da ishirin a duniya. Sannan kowane shekara dabinansa sau yake saboda albarkan addu'ar manzon Allah manzon Allah ya yi addu'a wa Abdurrahman bin Aufin Abdurrahman bin Aufin da da ya masa addu'a Abdurrahman bin Aufin sai da ya zama ce ƙasa in ya ɗiba sai ƙasan ya sayar kuma ya yi albarka ƙasa in ya ɗiba ya sayar sai ya yi albarka akwai wani wanda ake kiransa urwatul barik ili urwatul barik ili da urwatu barik ili yan kasuwa su dauki wannan sunayen da urwatu barik ili da abdurrahman bin aufin akan sahabban manzon Allah suna daga cikin yan kasuwa da suke tawassuli da sunayen su wa'annan suna urwatul barik ili da abdurrahman bin aufin babu abin da za su taɓa ko ɗaiɗai ne sai sun ci riba ko ne sai sun ci riba saboda irin albarkan manzon Allah da ya sa musu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi haka wa mutane da yawa wanda suka zamo masu albarka manzon Allah ya yi yadda za ka gane irin albarka manzon Allah lokacin da aka aka yanta Salman al-Farisa Salman al-Farisa abin da ya faru a kansa ba bawa bane sai manzo Allah ya nemi a yanta a yanta Salman al-Farisa aka yi aka yi yancin Salman al-Farisa bai yiwu ba aka yi aka yi yancin Salman al-Farisa bai yiwu ba sai su masu Salman al-Faris sai suka ce in ana son a yanta Salman al-Farisa sai an dasa musu dabino in dabinon ya yi girma ya fara 'ya'ya to a lokacin sun yadda za su saki Salman al-Farisa ya zamo an yanta shi maza Allah ya ce ya yarda dabino idan an dasa dabino dabino yana kaiwa shekara talatin kafin ya fara yaya maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su kawo irin dabinon a dasa suka kawo irin dabinon su nuna gurin da suke so suka nuna maza Allah ya sa Salman Faris ya tona ramuka Salman Faris ya tona rami manzo Allah yana dasa Salman Faris yana tona manzo Allah yana dasa salmanu yana tonawa manzalla yana dasawa a shekara ɗaya sai dabino ya yi wanda ba taɓa samun haka ba a dasa dabino bana ba iya yaya shekara talatin yake kafin ya fara da shekara talatin banda wannan ci gaba da aka samu a zamanin manzalla to dan da yawa wanda yake dasa dabino baya cin yaya da yawa to amma sai gashi nan ya yi yaya da yi yaya sai suka ci sai ga guda biyu ne ba su yi yaya a ciki ba sai suka ce ai ga guda biyu bai yaya ba sai manzo Allah ya ce yaya aka yi salman sai ce ai wannan guda biyu sayyidina umar ne ya dasa sai manzo Allah ya ce a cire sai aka cire ya sa salman ya sake tona rami yana tona rami manzo Allah ya dasa manzo Allah yana dasawa sai suka bi ayan suka bi wancan take su ma suka yi ayan a lokaci daya wannan shine dalilin yadda salmanul farisa wannan dabinon tun da manzan Allah ya dasa yanzu manzo Allah ya bar duniya shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da da hudu rasuwan manzo Allah to tun wannan lokacin dabinon yana nan har yanzu shi ake kira ajaba shi ne dabinon da ake kira ajaba wanda manzo Allah ya dasa da hannunsa wanda har yanzu wannan dabinon duk mutumin da aka masa sihiri in ya je ci guda bakwai bakwai to in Allah ya dako sihirin zai kari in yana karyawa da bakwai ko biyar ko uku uku da safe a larikin to insha Allah ko zai ba shi sihirin da yi wannan dalilin manzon Allah ne ya dasa tun wannan zamanin shekara dubu da ɗari hudu da ishirin domin da talatin da wani abu ne ko to da ishirin da biyar mu ce haka domin manzon Allah shekara goma ya a Madina to kaga ashe kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba abin da bai zo da shi ba ba abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi ba mu abin da ya kamace mu mu yi kokari mu ƙara kusanci da manzo Allah in an samu wanda ya zo yana kusa da manzo Allah kowane irin mutum ne ya samu shiga aljanna ya samu yarda a wajen Allah dan manzo Allah dan manzo Allah ne sahabbai sun zama sahabbai ai dan saboda son su da manzon Allah saboda kusancin da manzon Allah da hidima wa manzon Allah da damuwa da manzon Allah sai aka kira su sahabban manzon Allah to tunda mu kuma manzon Allah ya mana ishara mu kuma zamanin mu manzon Allah yana cewa ina ma zai riske mu masoyansa ina ma zai riske mu sai samu suka ta ya rasu lamu wa musu yace a kusa baina ne akwai waɗansu mutane da zo karshen zamani wanda ɗaya daga cikin su da zai ba da abin da ya mallaka dan ya gani zai bayar a cikin ku akwai wanda zai ba da abin da yake da shi dan ya ga annabi akwai babu a cikin kuna son annabi to son manzon Allah mu ne manzon Allah yake mana haka ka ba da abin da ka mallaka dan ka ga annabi wa yake son ganin annabi wa shi kuma yana son ganin annabi to duk wanda yake son ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kar ya dinga yin bacci ya dinga yin salati wa annabi da daddare sai ya rage bacci sai ya dinga salati wa annabi zai ga annabi musamman kuma ku yi kokari ku haddace salatul fatiha kwadaci salatul fati in za ku kwanta ku karanta salatul fati ko da kaɗan ne ku dinga yi ku dinga yi za ku ga annabi za a ga annabi kun gane ko domin salatul fati tana saurin yankewa mutum hijabi ya sadu da manzon Allah dan kankanin lokaci in za ka yi wani salati kafin ka ga manzon Allah in za ka yi salatin dubu ɗari to salatul fati ba za ka yi dubu goma ba za ka ga manzon Allah in wancan za ka yi dubu ɗari kafin ka gama Allah to salatin fati in kai dubu goma za ka gama Allah to ka kenan ashe ita greda ce ta hanyar buduwa wajen ganin manzan Allah to don haka ya kamata mu tsaya sosai kuma duk lokacin da aka zo wajen maulidin manzan Allah mu yi kokari mu samu wani abin da za mu rike akan manzan Allah mun gane manzan Allah mutum ne wanda Allah bai bai irinsa ba ba mutum irin wanda waɗansu mahaukata suke cewa wai mutum ne kaman kowa ba a'a mutum ne wanda Allah bai yi irinsa ba da sassaƙin halittarsa ma ba irin kowa ba ne domin yadda Allah ya gina manzon Allah bai gina annabi Ibrahim ma kamar ginin da ya yi wa annabi Muhammadu ba ba a yi masa haka ba domin gashin kan manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raba adon da yake wa gashin sama hawa hudu ne wata rana manzo Allah ya zubar da gashin kansa ga baki ɗaya ta hannun hagu wata rana ya zubar da shi ta hannun dama wata rana ya tsaga tsakiyar gashin kan ya sake rabi ta nan ya sake rabi ta nan wata rana ko duk zuwa su baya haka manzo Allah yake ko manzo Allah yana da madubi yana da madubi saboda adansa kuma yana da kum saboda mai tsafta ne manzo Allah baya son kazanta yana da madubi yana da kum kuma gashin manzon Allah da kansa da aka ga yana motsi akwai gashin manzon Allah har yanzu a duniya in aka kawo gashin ana ajiyewa yadda ka san tsutsa haka za ka ga yana motsi ta nan da ake gane gashin manzon Allah kenan shi gashin kuma a ajiye ba annabi baya duniya amma gashin gashi da ba yana kara tsayi gashin mazala domin gashin yana nan har yanzu a duniya gashin mazala sallallahu alaihi wasallam yana ajiye shi kadai yana karuwa to kaga ko ai manzo Allah ba irin kowa bane manzo Allah ba irin kowa bane manzo Allah ba irin kowa bane saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi baya misali a ce wai kayan jikinsa ya datti zunubi ne ke sa a yi datti ai zunubi ne ke sa datti kuma kayan manzo Allah iyakansu ba su da yawa hulunan manzo Allah ma guda hudu ne hulunan manzo Allah guda hudu ne kwata kwata rigunansa guda biyu su ne wanda yake ɗaya ke guda biyu ɗaya na karɓan baki ɗaya na sallar juma'a da sallar gidi saura guda hudu yana da riguna guda shida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da rawani kala kala guda hudu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama komi na manzon Allah a lissafe ne komi na manzon Allah a lissafe ne kuma kowanne da wajensa a aji hadda tumakin da manzo Allah yake shan maman nonon tumaki shi ba shan nonon saniya a na akuya manzo Allah yake sha to mai tatsan nonon ma daban ne wanda take kaman nono bayan tsakanin magariba da isha ake tatso man nonon na, na akuya akuyoyin da yake ake ke tatsan nonon su guda bakwai ne wanda kowace akwai sunanta ita ake kawo maza Allah maza Allah yake sha haka maza Allah yake kuma masu lura da masu lura da akuyoyin da masu kiwon duk kowanne daban-daban ne wayannan adadin suna wajen wannan wannan suna wajen wannan haka manzan Allah yake to saboda haka ya kamata mu so manzan Allah manzan Allah shine afdalu khalqillahi shi ya fi kowa a cikin halittar Allah shi ya fi kowa a wajen Allah shi yasa Allah madaukaki yake kiran manzan Allah yankiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa kullu shay'in ahsaynahu fi imani wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin duk wani abu na tattara shi na zuba shi a imam shine manzan Allah komi Allah ya tattara shi ya zuba wa manzan Allah wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin komi Allah ta tara ya ba manzon Allah Allah madaukakin sarki ya sake tabbatar maka da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine asalin abin da ake nema shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine asalin abin da ake nema a wajen Allah shine Allah madaukakin sarki ya nuna ma manzon Allah Allah ya bashi sunayen Allah ya bashi sunayensa ya ba manzo Allah shine Samiu shine Basiru shine zahir shine batin shine awwal shine akhir duk sunan manzo Allah shine muqaddam shine muakhkhar duk sunan manzo Allah shine muhammadu shine hamidu shine muhammadu shine ahmadu shine hamidu shine alhamdu duk sunan manzo Allah duk wa'annan sunaye gaba ki daya ya ta'allaqu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba ba dan komi ba sunayen Allah guda 99 duk sunayen banda Allah Allah ya tattara ya ba manzon Allah da ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane suna manzon Allah yana tasarrufi da shi kowane suna manzon Allah yana tasarrufi da shi a halayen tajalliyat saboda haka mu gode wa Allah da Allah ya ba mu manzan Allah ko mu gode wa Allah da Allah ya sa irin mu da mu zo mu zauna mu yi magana akan manzan Allah bai da zamu yi wannan zaman yanzu nan gurin a wannan zaman da muke akwai aljanu a wannan zaman da muke akwai mala'iku don an ce akwai aljanu mutum ya fi jin tsoron su ko to ai mumine ne amma kowane irin wannan zaman sai aljanu sun zo saboda ai inna minna salihuna wa minna duna zalika kunna dara'ika qinada ai akwai mutane kirki a cikin su akwai kuma wanda ba mutane kirki ba duk gunda za a yi maulidi na san akwai aljanun da suke zuwa duk gunda za a yi maulidi wallahi akwai aljanun da suke zuwa kuma gaskiya ne na san da yawa ma na san wasu akan haka wanda za su zo wajen maulidin su zo su zauna kuma har suna zuwa su ɗauki karatu su ɗauki karatu sosai saboda su ma mushtaqun ila rasulullahi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabin ai ba taɓa yin annabi aljani ba ko an taɓa yin ba taɓa yin annabi ko mala'ika ba ko an taɓa yin an yi annabi ne a cikin mutane to kuma a cikin annabawan babu wanda ya kai annabi muhammadu saboda haka mu gode wa Allah da muka zo daga cikin al'umman manzan Allah mu ne muka zo na ƙarshe kuma mu ne na farko mu ne na hannun ma'akirun na mutaqaddimuna mu ne na ƙarshe amma mu ne kuma na farko domin da mu Allah zai fara hisabi ranar tashin kiyama da mu Allah zai fara kuma da mu mu ne farkon za mu fara shiga aljanna sai mun riga annabi Ibrahim shiga aljanna sai mun riga annabi Musa shiga aljanna sai mun riga annabi Isa shiga aljanna ba a mana haka ba ko sai saboda manzan Allah domin manzan Allah shi ne zai tara shiga aljanna to shi kuma ba zai shiga bane ya bar mu tare zai samu shi zai tattare mu gaba ki ɗaya shigar da mu aljanna to kenan ya kamata mu ƙara godiya wa Allah cikin ni'imar da Allah ya mana da ya bamu manzan Allah kuma alhamdulillah ina ganin a kiyanar dakata na yi maulidi wa yara ne kuma ga shi yaran hasu ɗan yi bacci wanda suka kai sun kai to maulidin da ba ba na manya ba ne amma ba yi barci ba to a ƙara kenan to shi kenan to me kuke son ƙara muku kowanne to shi kenan to bari ƙara muku wani abu ɗaya na manzo Allah manzala sallallahu alaihi wasallama shi wanda muka zauna dan shi din nan kullum ku roki Allah ku ce dan manzan Allah Allah ka yi mana kuna ji ku babu mutumin da ya kama Allah ta hanyar manzan Allah Allah ya kunyata shi duk mutumin da ya kama Allah ta hanyar manzan Allah to Allah ba zai jinkirtar da abun ba amma kai da kanka ka nemo wani abu ka sa a gaba ba za ka kai ba amma in ka kama manzan Allah za ka kai ka kama manzan Allah ka haɗa shi da Allah to Allah ba zai maka komi ba ba zai kalle ka ba don haka Allah baya karɓan addu'a sai an yi salati wa manzan Allah Allah baya buɗe sama sai an yi salati wa manzan Allah saboda haka za ka ga in ana son a yi addu'a Allah ya karɓa sai a ce a yi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam goma in an idan sai ka dace a cika da fatiha da salatin fati to an buɗe ta an ɗaga ta da addu'a da salati wa manzan Allah kuma an tura ta da salati wa manzan Allah to yanzu nan Allah zai yi abu duk abin da ka hada da annabi Allah zai yi abu duk abin da ka yi wa annabi Allah zai yi abu saboda wannan shine abin da ya fi cancanta ku yi duk abubuwan da za ku yi shi yasa shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ne komi nashi sai zamo na annabi yana da yaya babban ɗansa sunan shi Abdullahi to Muhammadu Abdullahi ne Ahmad dama sunan manzo Allah Ahmad saboda idan kana da ɗa ka sa masa Muhammadu ko Ahmadu to ba zai kone ba Muhammadu ko Ahmadu zai shi sunan kawai zai hana shi shiga wuta saboda Allah baya kona mai suna Muhammad kuma Allah baya kona mai suna Ahmad saboda haka man kana ismu Ahmad au Muhammadu ana ce masa kafaka ismuka sunanka ya ishe ka saboda ya zama maka kariya na barin shiga wuta saboda manzon Allah baya yiwuwa wani abu ya faru ga wannan sunan ko yanzu haka ko arne ne zai shiga wuta ba halin ya shiga da wannan siffa muhammadu mimun ha'un cikinsa mimun kafansa dalu ko arne ne sai an canza shi an mai da shi wani abu sun dundun haka saboda in aka sa shi haka to allah yana jin kunyin ya sa mutum a wuta da siffan manzon allah a jikin shi allah ba ya sa mutum a wuta haka ba sai an canza ka saboda haka ashe kun ga annabi abin so ne ko to dukan wanda yake da yan uwa mai suna muhammadu ka girmama shi in ka ga sunan shi muhammadu ne ka girmama shi ahmadu ma ka girmama shi duk gidan da akwai muhammadu da ahmadu don ana saukar da bala'i a wani gidan shi na gidansu ba a saukarwa da yawa saboda muhammadu yana cikin gida mai suna muhammadu duk gidan da aka sa muhammadu to sai rahama ta karu a cikin gidan sabanin wanda bai sa ba to saboda haka manzo Allah rahama ne Allah ya ba mu albarka manzo Allah Allah ya kara mana san manzo Allah kuma Allah ya bude kira zan mu ni ma na ji dadi da maulidin da nayi da ina jin kamar ina maulidi a aljanna ne ko yawa na ji daɗi haka in Allah ya da a ce wannan maulidi namijin maulidi ne ne a wurina domin yadda Allah yake yi ba ta mu ake ba ta ku ake duk mutumin da zuciyarsa ta samu ratsi na annabi muhammadu baya shiga wuta ko kaɗan to Allah ya sa mana son manzon Allah ya cika mana zuciyar mu ya cika mana zuciyar mu ya cika mana zuciyar mu da son manzon Allah Allah ya muku albarka Allah ya mana albarka baki daya Allah kuma ya kare mu ya kare mu ya kare mu ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya ya ba mu arziki a tafin hannun mu mu yi hidima wa manzon Allah kada ya sace a cikin zuciyar mu mu yi ta lissafawa muna bacci ko Allah ya mana hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh